نار بها تلقى المرافق واجرا ديار لمن آمن فؤاد بربه وتذكروا للقلب مرعا ومركا ديار لآل الحلق هلقا وهلقة ديار لمن في الحلق يعطي ويمنع وأكرمهم نفسا وسيرا ونسبة وعلما وآدابا واتقا واخشوا فقد كان خير الهلك فمن مفاهما وذو هيبة والمشي في تكلا وأزهر لوني أجد انتظري بعين ما عند الغني لتشرتا وأنجل أين أعظم الشفر واسع جبين رسول الله والخلق عصاه أزج وكنا وجود أهب دور ولي توقفا وصدر موسع وميكبه عاد به وإذابه إهاب ورب الكافر مرفق وذا الدود
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد الأمة barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa daidai wannan lokaci na a yau muna wata na ramadan 24 ga wannan wata hijiran annabi sallam 1444 da 42 sannan kuma a wannan wata na boko biyar ga shida ga watan biyar 2021 a kamar yadda 'yan uwa suka gamu a daidai wannan lokaci muna so mu ɗanyi ƙarin haske akan wani matsala wacce ke gudana musamman wanda bai zamo matsalar ba kai tsaye amma an kururuta shi ta zama babban matsala a cikin addinin musulunci kamar yadda muka rubuta maudu'in da muke so mu tattauna a kai shine magana akan matsalar hukuncin karban kudin fansa ko mu ce hukuncin ba da kudin fansa a daidai wannan lokaci a yan uwa wanda suke bibiya kwanan nan matsalar ta yi ta tarawuji a gidajen jaridu da wajaje na facebook da shauransu biyo bayan fatawar da professor ibrahim makari ya gabatar a cikin masallacin abuja a cikin lokacin da ke gabatar da tafsiri na haramci duba da saddis zari'a na abin da yake nuna cewa lallai wannan ba da kudin fansa idan an duba ta fannin saddis zari'a da a haramta shi saboda wannan shine fatawa na mazhabar imam malik to alal hakika ban so na ce komai ba akan wannan matsala kamar yadda nake faɗi ba matsala ba ce wacce suke daga cikin usul na addini to amma far'iyat ne abubuwa ne wanda suke sun shafi ijtihadi na malamai to amma biyo baya ga haka sai ya zama wasu daga cikin mutane sun dauki kamar wannan matsala ce wacce da shi da su yi amfani su samu matakali yadda za su taka su kai ga isa ga manufansu hatta kai ga da'awar ta'addanci yana shigowa ciki hatta kai ga kalamai na jahilci yana shigowa ciki abin da nake so in fara gabatarwa a farko shine yan uwa su fahimta addinin musulunci addini ne mai tsari wanda wato ko a gidan giya ne yana da kyau a samu tsari balle a ce a cikin addinin musulunci matsalar da muka yi magana a kayi matsala ce ta ishihadi kamar yadda tun farko na faɗa ba matsala ba ce ta usul na imani to saka matsala ce wacce mutum yana da ikon idan har ya kai ya fito ya kawo fatawarsa ta ilimi tare da adilla malamai da duniya za su caji adillarka su ga menene manufarka me kake faɗi kamar yadda shi professor Ibrahim Makari ya yi jawabi tare da dalilai wanda duk wanda ya saurara ya ji iya dalilin da ya faɗi wannan ba matsala ba ce na cewa ni ɗan ɗariƙa ne ni ɗan izala ne ni ɗan kaza ne balle ya zamo akan iya wannan matsalar kawai sai ya zamo domin profeso ba ɗan izala ba ne ni kuma ɗan izala ne ba zan yadda da fatawarsa ba domin profeso ba ɗan aƙidar kaza ba ne ni ɗan aƙidar kaza ne ba zan yadda da fatawarsa ba ba haka musulunci yake ba idan muka duba irin wannan matsaloli sun gudana a baya misali idan za mu buga misali matsalar POS matsalar POS matsala ce wacce an samu malamai a fanni daban-daban kowa ya yi irin faɗin abin da yake ganin ya fahimta saboda suna daga cikin fiqhun nawazil matsaloli ne wa'inda nassi karar daga alqur'ani nassi karar daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su sauka akan jawabin su ba saka duka wa'innan masail ne wanda suke ijtihadiyya iya gurgudun abin da malami ya faɗa duba za a yi da dalilansa duba da a yi da abubuwan da ya faɗa amma ba duba ne za a yi da cewa ɓangarenmu ɗaya ko ɓangarenmu ba ɗaya ba kafin na shiga kan wannan matsala yana da kyau 'yan uwa in saka wannan karatu na prof domin wasu wanda ba su ji ba su ji mene ne ya faɗa mene ne madogaransa kafin nan insha Allah sai mu kuma mu zo mu bibi wannan jawabai nasa da abubuwan da ya kamata 'yan uwa su sake mai da hankali a kayansa insha Allah na'am
muhimmiya ita ce baiwa masu garkuwa da mutane kuɗi don amfanshi ɗan adam idan har Allah subhanahu wataala zai hana baiwa makiya na yaƙi kuɗi don karka ƙarfafe su ci gaba da yaƙanku to ina ga mutanen da don zalunci da ta'addanci za su zo su kama mutum su ce sai an ba su kuɗi an haɗa musu kuɗi sannan za su sake shi ku haɗa kuɗi ku bayar a saki wannan mutumin haramun laifi ne idan a cikin kuɗinsa ya ga dama shi da kansa ya cire cikin kuɗinsa ya fanshi kansa to wannan ya ga dama amma ba shi ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaben masa ba ko hadisin Abu Hurairah na Muslim wani mutum ya zo ya sami manzo Allah ko sallallahu alaihi wa sallam ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam qala ya rasul ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali qala la tu'tihi qala fa in qatalani qala faqtuluhu qala fa in qatalani qala fa anta fil janna qala wa in qataltuhu qala fa anta fil fa huwa fil nar yace ya rasul Allah wani mutum ya zo ya sami manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mutum ne ya zo yana son ya kwace kuɗi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce karka bashi karka bari ya kwata ya ce to ya rasulallah in ya yaƙe ni ya ce yaƙe shi kai ma ya ce ya rasulallah in ya ce yana wuta ya ce in shi ya kashe ni ba ya ce kana aljanna saboda haka bai halatta ba ka ba mutum kuma sannan wannan bayar da kuɗi wato a babin saddu zari'a babin toshe kafan barna daga cikin mafi girman hanyar toshe wannan kafan shine mutumin da yake wannan barnan ya san duk abin da zai yi ba za a ba da kuɗin ba saboda da a ƙarshe shi zai wahala ya barnan kuɗin shi na abincin da ya ba wannan mutumin ya barnan bullet din sa kila da ya amfani da shi ya kisan da lokacin sa amma ya san cewa ba za a ba da kuɗin ba wanda duk kuma aka zo aka kashe lokacin sa yayi Allah ya ji kansa da rama shahidi ne dan aljanna
to idan yan uwa sun saurari wannan jawabi na Professor Ibrahim Makari akan matsalar ba da kudin fansa ya ba da jawabi da abin da ya faɗa sannan bayan ya ba da jawabi ya ce wannan jawabi haramun ne a babin saddus zari'a duk wanda ya saurara kowa ya ji kamar yadda ya faɗa da kansa bari mu maimaita wannan kalmar kamar yadda domin ya zama mafita a wajen
a babin saddus zari'a babin toshe kafan barna daga cikin mafi girman hanyar to sallama ya ce mutum ne ya zo yana son ya kwace kuɗi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka bashi karka bari ya kwata ya ce to ya rasulullahi in ya yaƙe ni ya ce yaƙe shi kai ma ya ce ya rasulullahi in ya na kashe shi ba ya ce yana wuta ya ce in shi ya kashe ni ba ya ce kana aljanna saboda haka bai halarta ba ka ba mutum kuma sannan wannan bayar da kuɗi wato a babin saddu zari'a babin toshe kafan barna daga cikin mafi girman hanyar toshe wannan kafan shine mutumin da yake wannan barnan ya san duk abin da zai yi ba za a bada kuɗin ba saboda haka a ƙarshe shi zai wahala ya barnan kuɗin shi na abincin da ya ba wannan mutumin ya barnan bullet ɗin sa kila da ya amfani da shi ya kisan da lokacinsa amma ya san cewa ba za a bada kuɗin ba wanda duk kuma aka zo aka kashe lokacinsa yayi Allah ya ji kansa da rama shahidi ne dan aljanna ne
To, a takaice wannan shine a kusan zamu ce sulbul maudu namu wanda dole sai da wannan zamu haska wajen mu gane menene maudu'in da muke so mu tattauna. Wanda ya wannan jawabi kamar yadda da yawa na kula da irin maganganu na wanda suka yi maganganu a kai zaka ga mutane ne wanda ba su da ahliya ta ilimi. Domin idan akwai cancanta na ilimi da fahimtar addini ko da a gidan giya ne aka ce maka wannan profeso ne ya zo ya yi magana a fannin shan giya ita ya karanta fanninsa ne shan giya ya zo ya yi magana to akwai rashin adalci mai ƙarfi a samu wanda ba fanninsa ba ne ko ko ɗan firamare ne a wannan fannin wanda ba shi da koda takardar sakandare amma ya zo ya takumi wuyarsa ya ce wannan abin da ka faɗan ba daidai ba ne kwata-kwata ba haka ba ne ba to wannan abin da yake faruwa wa'inda suke yawan maganganu wanda suke da'awar ƙaryar sunna da shauransu da yawa abin da yake cutar su shine rashin sanin ilimi na addini da rashin sanin fannin ilimi na fiqhu amma kamar yadda yi bayani ya ayyana sai kaga mutum ya koma ya dauko littafi a'a a kudin fansa asalin kudin fansa ai ya halatta Allah ya ce wa in ya'tukum usara tufaduhu wa huma harramun alaikum ikhrajukum akhrajuhum afatumina ba'da alkitabi wa tafurun bi ba'd makamantan irin wannan to da yawa mutum bai fahimci saddu zari'a ba in ma ya zamto rashin adalci to da rashin adalci da a ce malamai ne suka yi magana sai a ce sun yi rashin adalci tunda da abin da ya kamata malami ya bayyana mawkifinsa kawai malam wane ya yi jawabi akan kaza wannan bayani kamar yadda muka faɗa ba nassi bane karara daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan an kama wani musulmi an kama shi an je an aje shi akan a bada kuɗin fansa manzo Allah sallallahu alaihi sai ce haramun ne a bada kuɗin fansa wannan abin da ake ce mishi babi ne na ijtihadi to idan muka duba babin farko babin ijtihadi yan uwa akan sa dukkanin mazahib suka ginu akan sa dukkanin sauran fatawoyi suka ginu a babin ijtihadi kana da ikon ka bada fatawa wanda yake la'alla ni bai daidai da ra'ayina ba kana da ikon ka bada wannan fatawar kana da ikon ka bada fatawa wanda yake la'alla ni a ra'ayina bai yi ba amma ina da iko ni ma in ɗauko amma in dubi dalilan da ka bayar in ina da dalili amma ba babi bane na cin mutunci da rashin adalci da zagi da ƙazafi da ƙarami ya raina babba da jahili ya raina malamai wannan duk ba babi bane na yin adalci a babi na adalci shine malami da yayi magana a fannin na ilimi malami ne ya kamata ya buɗi baki ya magana a fannin ilimi ba wanda zaka ga mutum ko bismillah kana ce bismillahir rahmanir rahimu kana ce alhamdulillahi nasirus sunna da makamantan irin wa'annan kalmomi kaga mutum wanda a fannin kansa budewa fatihar magana baka da ahliyata amma kana dira kan malamai kana yin magana akan irin su to abu na farko in uwa kamar yadda na faɗa babi ne na ijtihadi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ijtahada fa fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid duk wanda yayi kokari a fannin addini ya dauki wata mas'ala yayi ijtihadi a cikin ta idan yayi daidai manzo Allah yana ce yana da lada guda biyu tunda ijtihadi yayi a fannin ilimi ne haka sannan wanda kuma yazo da ijtihadi sai yayi kuskure to yana da lada guda daya wanda yake nuna cewa a ce da iya samun malamai wanda suka fito a fanni waje guda fahimtar su daya masharabin su daya amma a samu fatawa guda daya kowa yayi magana mabambanta tare da girmama ra'ayin al'umma amma ba tare da nuna farraka al'umma ba tare da nuna raini wa manya tare da nuna izgili da hassada karara karara hassada karara abin da yasa nake cewa hasada ya fito a cikin maganganun wasu wanda suke itiradi wanda kamar yadda na so ban so ni ne magana akan wannan mas'alar ba saboda ba mas'ala bace take ta usuli na addini mas'ala ce wacce take far'iyat ne wanda za a iya fahimta mabambanta za a iya samun istilaf na ara kowa ya kawo fahimtarsa ya kawo kaza ya kawo kaza kamar yadda mun sani wannan akwai usul da kowane mazhaba suke gina tafiyarsu a kai wanda ya kawo al-imam shafi'i yake kawo mas'ala sabani da al-imam malik al-imam malik ya kawo sabanin da al-imam abu hanifa al-imam ahmad ibn hanbal yake kawo sabanin al-imam shafi amma wannan bai zama mas'ala ba ce na cewa wane ta'addanci wane kaza wane kaza kamar yadda insha Allah za mu dan wadda hadda wannan bayani to abin da nake so in tafi yan uwa ba tare da nayi a tsawaita magana ba wannan fatawa da prof ya bayar ba a buƙatar cewa mutum ya ce a'a yaya za a yi a faɗi wannan maganar bayan cewa wannan matsala ce wacce take halal ne a musulunci ba da kuɗin fansa kaza ne a'a sai ka duba sai ka duba a matsayin cewa ja'izi ne shin wannan maganar an yi a wani babi ne ya yi a babi ne na saddus zari'a shi kuma saddus zari'a babi ne mai girma a fanni na musulunci musamman imamu malik da masabarsa wanda profeso in mutum ya duba dama daga mutum ya fatawa da aka san cewa daga ina yake me masharadinsa wasu dawabi da yadi sai ka duba akan ka'idojin da ya bi dinnan ka'idoji ne wanda suke karɓaɓɓu ya gina fatawarsa a kai to sai ka duba idan ka'idojin da ya bi ka'idoji ne karɓaɓɓu ko da kai kana da saɓani kai ma sai ka koma fannin ka'idojin da ya kake da kai sai ka duba wani ka'ida ne malamai suka shimfiɗa wanda zai baka dama kai kuma ka gina to matsalar shine mutum baka da fannin usul fiqh baka da fannin karatun fiqh baka da fanni na komai kawai kai burinka shine menene zaka kawo hayaniya a cikin azumi me zaka kawo hayaniya to ina ƙara jawabi yan uwa ba laifi bane idan mutum ya zo ya bada fatawa sabanin na prof a matsayin sa na shi ma ijtihadi yayi kuma ba ma'asumi bane shi da kansa ba itikadi wa kansa isma amma laifi tana ga inda shine mutum ya mai da mas'ala far'iyya a matsayin usul na addini ta yadda ko mutum da gangan ya fahimci karatu ya juya karatun ya mai da ita rikici na ta'ifiyya wanda irin wannan kananun abubuwa wanda dalilin su aka haifar da irhabiyanci wanda yau suka cutar da al'umma ba su amfani da al'umma ba to amma abin da muke so mu tabbatar shine a wannan jawabi da aka yi aka ce maka babi ne na saddu zari'a babi ne karɓaɓɓe a wajen malaman musulunci saddu zari'a babi ne wanda wasu suna ganin kamar al'imamu malik shi kaɗai ne wanda ya taƙaita da wannan babin kafin mu shiga ga jawabin mene ya saddu zari'a ‘yan uwa kada abin ya ruɗe mu na wannan ya ce mana a a a kuɗin fansa ya halatta e kuɗin fansa ya halatta na'am shi saddu zari'a dama idan an ce ai saɓanin ku ba fanni na cewa shin ba da kuɗin fansa ya halatta a asalinsa ba ba shi bane ba saddu zari'a a wajen malamai yana da ma'anoni daban-daban kamar yadda idan mun duba littafin nan usulul fiqh al-islami na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masana fannin shari'a ko kuma na ɗaya daga cikin ustaz wahba zuhaili da ka duba yana faɗin tana faɗin az-zara'i huwa ahad usulul fiqh al-islami inda imam malik wa ahmad ibn hanbal wato fanni ne wanda al-imam malik yana amfani da shi ka'ida ne na gina magana sannan kuma da al-imam ahmad ibn hanbal wanda manya-manyan malamai sun yi jawabi a kansa kamar irin al'imamu shaɗibi a cikin almuwafakat yana faɗin cewa haƙiƙatuha abin da ake nufi da saddu zari'a shine at-tawassulu bima huwa maslahatun ila mafsadatin shine wato datsa hanyar da maslaha ne za a ɗauka zuwa ga duk abin da zai kai zuwa ga barna to wannan maslahar sai a yi amfani da shi wajen haramta abin da yake asalinsa halal ne wanda wanda yana na cikin alkur'ani asalin abu halal ne amma kuma idan an bi hanyar saddu zari'a sai a ce sabida wannan halaccin yana kaiwa zuwa ga aiwatar da abu kaza shi kuma wannan barna ne to an haramta shi an toshe shi har sai zuwa lokacin da wannan hukuncin ya kau sai a kau da wannan asalin hukuncin sababin idan ya kau sai hukuncin ya kau wannan shi yasa yake faruwa da maganan nan na shahararriya wanda ake cewa tuhdasu lin-nasi ahdiyatun bi qadri ma ahdasu min al-fujur ana auna mutane abinda da mutane suke yin sa yana nan asalin sa halal ne to amma sai a mai da shi haramci a fitar da sabon hukunci saboda sun kirkiri wani fasikanci a karkashin wannan abin da ke asalin sa halal din ne wanda insha Allah da mu jawabin sa da makamantan su to al-Imam Shatibi kamar irin su al-Imam al-Qarafi rahimahullah yana cewa saddu zara'i wa ma'anahu wato idan an ce saddu zari'a menene abin da ake nufi hasmu maddati wasa'il al-fasadi daf Allah فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع الإمام مالك من ذلك الفعل إذا ما كما الفروق شافي نتلاتين دبي مجلد نبي دام قابل دا الإمام القراسي كسوا إذا أنت صد الزريعة abin da ake nufi shine hanyar da barna take bayuwa to sai a datsa wannan hanyar domin a ingije wannan barnan ko da a ce aikin a asalinsa kubutacce ne amma yana kaiwa ga aiki na barna to sai imamu malik radiyallahu anhu ya ce wannan abun a dakatar da shi a haramta shi shi ma yana da adillarsa daga alkur'ani da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yasa kaman yanda al-imam al-qarafi da wasu daga cikin malamai yake cewa wannan mas'ala na saddu zari'a ba kawai zallan Imam Malik bane radiyallahu ta'ala anhu yake amfani da shi a'a manya manyan malamai suna amfani da shi al-Imam Malik Imam Ahmad ibn Hanbal da wasu daga cikin manya manyan malamai masu masabobi dukkaninsu akan wannan aka gina addini duba da kuma cewa wannan ba magana ne kawai wanda aka yi shi da ka ba a'a yana nan da asalinsa a cikin alkur'ani idan muka duba alkur'ani a cikin suratul nur aya na 31 Allah yana faɗi wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna Allah ya haramta wa mata idan suna tafiya su dan buga kafar su kafan su yayi ƙara me ya dalili halal ne buga kafa a ƙasa halal ne wannan ja'izi ne asalinsa halal ne Allah shi ya halicce su ya ba su daman su yi komai amma sai ya zama idan suka taka kafa a ƙasa kafar su zai yi ƙara ɗirim idan yayi kara maza za su juyo su kalli wannan kafar da awarwaran da ke kafar wannan sai ya zama macen da ta sa awarwaro ita ta buga kafa a ƙasa haramun ne ta tafiya da ƙarfi haramun ne amma macen da babu awarwaro a kafarta halal ne matukar hakan ba zai waigo da kan al'umma ba sai ya zama nisbiyi ne haramcin ba wai asalin aikin bane haramun a'a abin da ya faru ne akan sai ya zama haramun to idan mun duba fatawan prof Ibrahim Makari shine maganar kuɗin fansa kai wasu da ya yi na cewa wannan yana karfafan wanda su suke sayan makamai a matsayinsu na 'yan ta'adda idan aka duba cewa ba da kudin fansa yana karfafa su ta hanyar idan sun ba da kudin fansan nan da shi ake sayan makamai in wannan ibara ya tabbata a matsayin wannan fahimtar to wannan saddu zari'a za ta yi aiki a kayi sai ya zama ba da kudin fansa haramun ne tare da cewa ana kira ga hukuma da gwamnati su ɗau mataki ta hanyar da ya kamata ta yanda ba zai zamo an azizi ta wannan ba kamar yadda yan uwa su duba a wannan magana zai iya yin alaka ko kuma zai iya bayuwa da wani dalili na wa'inda suka kama wasu daga cikin Greenfield University da suka kama su suka ce suna buƙatar a ba su mashina irin na Boko Haramun guda goma suna buƙatar a ba su miliyan ɗari sannan da wasu kaya na makamai ma'ana fansar da suke buƙata ba daƙilar rikicin zai ba idan da sun je sun kai samame da mashina guda biyar sannan sun je su ba su da kuɗin da su sayi makamai makamai ne guda hamsin to yanzu an ba su miliyan ɗari ka ƙaddadar ko miliyan ɗaya dai sayi makami biyar ko makami uku ko makami biyu kai to za su samu bindigogi ɗari biyu sannan ga mashina guda goma za su iya ƙarawa su saya daga cikin wannan kuɗin sayi mashina hamsin idan da sun kama mutum saba'in za su iya zuwa yanzu su kama mutum ɗari biyar su kuma tattare su ya zama wannan barna ya yadu to saddu zari'a fanni ne na fanni na usul wanda idan barna yana yaduwa ta hanyar wani abu ko da wannan abun alkhairi ne sai a haramta shi misali mu duba Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yana ce mana wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighairi ilm Allah yace haramun ne ku zagi dodanni haramun ku zagi dodanni a matsayin wasu suna bauta musu saboda me yasa zagin nan da kuka yi zai bayu zuwa ga halatta zagin Allah idan ka tashi ka zagi dodon wani ko ka zagi gunkin wani shi ma zai buɗi baki ya ɗura zagi wa ubangiji maɗaukakin sarki sai Allah ya ce haramun ne alhali kuma aibata su da tafkitin su da ta'ayirin su da ta'ayibin su a Qur'ani karara waje dina nan da yawa da ufa talib wal matlub da yanda Allah subhanahu wataala yana faɗin cewa a irin wa'annan da ufa talib wal matlub da matsayin cewa wa'inda ake bauta musu cewa ba su kai kamar gidan gizo gizo ba makamancin wa'annan ayoyi daban-daban wanda Allah yana ta'ayirin su yana nuna cewa za a azabtar da su wa'annan gumakan a matsayin su ba su iya yin komai annabi Ibrahim ya tashi ya faffasa su da makamantansu amma sai Allah ya ce haramun ne zagin su ba zuwa ka kona su ba zagin su ba ka je ka ɗauki gunki ka fasa ba ba ka ɗauki gunki ka tsara ba haramun ne ka zagi gunki matuƙar zagin gumakan nan zai juyo ya mai da martanin zagin ubangiji to wannan shi abin da ake nufi da matsala na saddu zari'a wanda kamar yadda muka faɗa suna nan ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani kuma ba iya wai jawabin a imamu malik ba hatta malamai wanda suke na wahabiyawa idan mun koma irin su a ibn taymiyyah al-harrani a cikin al-fatawa al-kubra idan mutum ya duba mujalladi na shida shafi na 180 tun daga shafi na 174 zuwa shafi na 180 ya yi jawabi mai faɗi a kan saddus zari'a saddus zari'a babi ne wanda yake mai faɗi abu ne wanda yake asalinsa halal ne amma idan aka duba ɓarnarsa to za a iya haramta shi da wannan salo ɗin da kuma wannan hanyar sa da Qur'ani yayi haka sannan Ibn Qayyim al-Jawziyya almajirin sa a cikin al-Ilam al-Muwaqqi'in ar-Rabb al-Alamin ko kuma Ilam al-Muwaqqi'in ar-Rabb al-Alamin mujalladi na uku shafi na ɗari da shida ya yi jawabi a kai wanda ya ƙarfafa magana akan saddu zari'a magana ne wanda yake mai faɗin gaske magana ne kuma wanda yake mai nauyin gaske kamar yadda muka kawo nassi daga cikin ayoyin alkur'ani to malamai sun sad- kafa saddu zari'a kashi kashi to amma abin da muke so mu tabbatar shine ja'izi ne a cikin addinin musulunci a ɗauki babi na abin da yake halal ne amma idan an duba yana bayuwa ga haramci to sai a haramta wannan abin saboda zai yada wannan ta'addancin a doron ƙasa zai yada barnan yaduwan barnan ya fi ran mutum ɗaya idan har an- ana tunanin ga ran mutum goma sai ya zamo a sako wa'innan mutum goma mutum hamsin su shiga cikin ta'addanci sannan a hamsin ɗin su ma an kama su a sake sako su mutum ɗari biyar su shiga cikin hannu ɗari biyar an an sako su mutum dubu biyar su koma cikin hannu dubu biyar an sako su mutum dubu goma su koma cikin hannu wannan a wannan fanni babi ne na wanda dole a haramta wannan abun musamman duba ga wannan irin yanda wannan barna take yaduwa Allah ya hara ya haramta yaduwar barna ya haramta ya- yaduwar zubda jini kamar yanda kowa ya sani a bukatar kowa burinsa shine a daƙile zubar da jini hata shi prof da yi wannan fatawa babban hadafinsa shine a daƙile zubar da jini zubar da jini kuma daƙile shi ba zai yi ba sai in ta hanyar da ya zamto an duba a wato a a a shine irtikabu akhaffi dararain mutum a hau abu daya wato akwai abin da yake wannan cutarwa ne ba da kuɗin fansa cutarwa ne sannan kuma idan ka cire kuɗin ka bayar cutarwa ne kakaran kuma cutarwa ne to mutumin da zai iya halattawa zai iya duba misali a ce an kama wani nawa ni sai na duba cewa wannan dukiyar in na bayar ni a gona bayarwan cutarwa ne ga zai kai ga a kama wasu to amma kuma irtikabu a kafin darrain wanne ne mafi sauki ne a gare ni sai na gani mafi sauki a gare ni shi ne ɗan uwana na sani ba laifi sai ka ce kai da wannan fahimtar za ka amfani ba kai laifi ba ta yi irtikabu a kafin darare wanda shi kanshi a cikin professor a cikin a fatawar salaka je na cewa in mutum yayi wannan ba laifi ya dubi kudin sai ya dauka bayar bai yi laifi ba ba kai laifi ba saboda menene fa man durra ghayra bagin wala adin fala isma alai Allah ya ce duk wanda aka takura shi ba wai shine ya kirkiri yin haka ba saka anan duk yanda kaje ta dawo ba da kudin fansa ta hanya guda biyu hanyar farko haramun ne hanya ta biyu kuma magana ne na ikhtilaf na haramcinta shine cin kuɗin fansa ga wanda ya sace wani mutum ya je ci kuɗin fansan wannan ya ta haramu ko ta wani hanya ne amma wanda ya ɗauka ya bayar akwai ta hanyar da za ta zama sa halali akwai ta hanyar da za ta zama sa harami ta hanyar da an ba da fatawa idan aka duba fannin saddu zari'a haramun ne mutum ya ɗauka ya bayar matukar a ce hukuma za ta bi hanya da wani hanyoyi da za a bi a kwato wa mutane 'ya'yansu da wani hanyoyi da aka bi na takdiri na hukuma to ya ya zama kuma kai kuma ka buɗe wannan kofan misali kamar yadda abin da yake bayuwa za ka ga an sace mutum misali goma to sai ya zamo a cikin goman nan kowa an ce biya sai hukuma ta ce a tana so ta yi amfani da damarta za ta kwato wa innan mutum goma sai ɗaya a cikinsu sai yi waya da wa'innan sai shi kuma sai ya ba da kuɗin nasa aka kwato nasa guda ɗaya sauran sai aka ce to tun daga wannan an bayar kuma kuma a kashe su to a sharaɗi wannan wanda ya kawo wani hanya na kasa sauran yana da laifin shi ma kisan wa'in da aka yi to amma misali sai ya zama wa mutum bai ga hanyar da hukuma za ta yi ba sannan kuma ya duba shi irtikabu akhaffi darrain da zai amfani da shi sai amfani da famatura gaira bajin wala adin wala adin fala isma alai ko kuma amfani da fadin Allah madaukakin sarki da manzo Allah kasa sallama da yake cewa rufi'a an ummati al khaba wan nisyan wa mastukrihu alaihi da makamantan wayannan abubuwan babi ne na jawabi to amma kar ya zamo kuma fatawa kawai idan malami ba dan kungiyar ka bane yaya zan yi in kuntata ma wannan malamin yaya zan yi in ɗaukaka da wannan malamin hassada ya shigo son zuciya ya shigo ƙaramin magana ka murɗa shi ka mai da shi babban magana kamar yadda za mu duba ba professor bane kawai ba da wannan fatawa a cikin malamai na fannoni musamman fannin wahabiya wanda da yawa wasunsu yaran da ke cikinsu su ne suka zara takobi da kansakali domin duban ko ta halin kaka sai sun mai da wannan fatawa ta zama mujrimanci saboda me yasa a cikin ta za su iya samun biyan bukatarsu to sai ikon Allah sai ga ɗaya daga cikin malaman wahabiyawa shi ma ya yi makamancin wannan fatawan don Allah yanzu kamar yadda suka ɗauko fatawar prof suka mai da shi a matsayin ta'addanci ya kamata su ɗauko na malamin su shi ma su mai da shi a matsayin ta'addanci don akwai wanda yake cewa wai anan prof ya ce to shi kenan wanda aka kashe shi ya yi jihadi sai ta to ai kun gani yan dariƙa gashi nan su ma yanzu yan ta'adda ne da muna maganan jihadi jihadi an ce a mu yan ta'adda ne to yanzu ga professor ya ce duk wanda ya yi jihadi ya yi ta'addanci to abun mamaki a abun mamaki shine maganar ta'addanci ko maganar jihadi mu a fahimtar mu jihadi ba ta'addanci bane fahimtar mu jihadi ba ta'addanci bane jihadi a fahimtar mu abu ne wanda yana nan a cikin musulunci amma ta wani salo ka dauki wannan jihadin jihadi idan ka dauke shi ta salon da bai dace ba sai ya zamto ta'addanci amma idan ka dauki jihadi a tsarin musulunci to jihadi halal ne ja'izi ne abun a gode wa musulmi ne akan idan yayi wajibi ne ma a tashi ayi jihadi amma a tsari na musulunci ba a tsari na yanda irin Muhammad ibn Abdul Wahab ya zo da shi ba da wasu daga cikin wa'inda suka fito da ta'addanci suka ce fahimtar Muhammad ibn Abdul Wahab ne fahimtar Ibn Taymiyyah ne to amma yanzu kafin mu je ga wannan amsar da Allah bari mu ji ga jawabin malami daga cikin malaman Izala yayi makamancin wannan maganar ya kamata a maida mas'ala far'iyya ta zama mas'ala qa'ifiyya mas'ala wata da a zama irhadiyanci har ya shigo cikin sa da Allah bari mu ji abinda a ɗaya daga cikin malamin su yake faɗi na'am
man fita da duniya ma hi huwa shahidu duk wanda aka kashe saboda dukiyarsa barayi sun ka shiga cikin gidan ka an da shekaru kuɗi ka sai nan kuka aji a waɗanda ka an so banki na zo da waɗanda ka an so banki naka ne ko wani inda na ku suke kawo suka ce a kai tamba haka kuɗin ka hadisi ya tabbata wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah ya ce ya rasulullahi wani ya zo ya nemi in bashi dukiya da bai ci kanka bashi dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kanka bashi in ya yaƙe ni ba annabi ce ka yaƙe shi in ya kashe ni ba annabi ce ka yi shahada in na kashe shi ba annabi ce ka samu lada to amma yau saboda dukiyar mafi yawa duk ba halalin ku bace shi yasa ba ku iya ba ku da kuzarin ka yanzu da an ce kawo sai ka mika kuma ina mamaki wadanga da ka satar mutane a ce a kawo miliyan uku a kawo miliyan biyar jiki na makarkata wa ba mu kyale su in an ka ɗauki mutum ka a koma ba su ko yan biyar ku gani in ba su bani ba eh wanda duk sun ka ɗauka ce a wannan mun yahe shi wani eh ka yi hankuri in sun kashe ka kayi shahada mu ga ko yan biyar ba ku ba in an kashe shi yayi shahada ko bai shahada ba shahada ce wake gudun shahada amma yanzu a sai da babu kuɗi ba a sai da gidan da yake ciki a sai da duk kaddarori da nashi da na iyali da yan wata abuka su kai makatan banza mashaya wanda ko sallah ba su yi illa shaya kai musu kuɗi Allah ka bari kunan lalata su duk wanda an ka dauka a babba su kodari su kashe shi duk suna ya kashe mutanen Najeriya to don haka ni ko da Allah na kawo a dauke ni ni ban yadda ko magana a yi da wani ba ni dai ni an da iko kai na ko to duk wanda ya dauka wanda duk ya yadda an ka bugo mai waya ya magana in mun da sai mai bala'i da shi duk mai dauka ta zo ga ne ya dauka shi ya bai dauke ni ba amma kuna dauka kuɗi kuna kara ma azzalumai kuma mashaya mallan azzalumai kuna kara musu ƙarya na ai su bari an dauki mutum yankan ko robari an bari tun da robari mota nan haka tarawa ka yanzu samu miliyan amma da an ɗauki mutum guda sai a ba su miliyan biyar kai tsaye ya za a yi su bari don haka ne ina ba kowa shawara duk wanda an ka ɗauka da sun bi goya ku ce su kashe shi mun yaye wannan ku kashe shi muna da sun yawa nan sun mai muna yawa mutane sun yi yawa Najeriya a kashe wannan masu yawa mutum ya amshi waya wane to Allah wallahi yana cikin mugun hali kashi na ko sai ka za ka ɗaya haka mutu shi ke na kayi shahada to ka dawo bayan an sai an yi tsaye tsaye an ba su kuɗi ka dawo sati guda wata guda shekara guda ka mutu domin wani kuɗin da aka ba su in sun sako ka cire ma mutuwar zakai ga shahada Allah ya ba ga hannu kana gudu da aka ya kamata ku rage tsoro wanda sun tsoron mutuwa ne hukun duniya wa kara ya tungo da amma annabi hadisi su ne a wanda duk an ba wane don Allah a can gida wuri kaza da gona da mi a sai suwa a kawo musu kuɗi ni in wanda ya sharbe ni kowa kai ya yi magaban da dan uwa wanda duk ya yi magana a madadina ya ja mu kai ne bala'i kun ji na faɗa muku a ban wanda ya magana da su ran kowa cewa shi dai yake shi dai uwa ta kai wai bai da kowa wai magana da shi dan ji to Allah ya shirya da mu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce man kutila bi a da mu ci gaba da sa wannan jawabi amma abin akwai wani abu nukda a nan da nake so da yi bayani yanzu dan Allah duk wanda ya saurari wannan maganar malami ne jigo a cikin malaman izala jigo ne a cikin malaman izala yanzu wannan fatawar da ya bayar shi fa abin da yake cewa duk wanda aka kama a kashe shi duk wanda aka kama ba burinsa a akwai hanyar da za a bi wajen a kwato shi babu akwai hanyar da ya kamata gwamnati ta tashi kwato shi duk bai kawo ba sannan a tashi ayi addu'a babu sannan wannan menene ya kamata a duba solution sai ta duk wanda aka kama a kashe shi ma fatansa in an kama shi a kashe shi bayi bukatar ma a bi wani hanya dan Allah wannan maganan kowa ya ji shi amma ba wanda ya dauko ta ya mulmulata wannan kawai shi kira sai wannan ai dan dariƙa ne shi yayi magana dan dariƙa bai isa yayi magana a Najeriya ba ko da na ilimi ne ba shi da yanci akwai marasa kunya da wa'inda suke wawaye akwai sokaye akwai shashashu da yawa suna nan suna jira ba su da aikin komai ka tashi ka je kasuwanci fannin ilimi ba fannin ka bane amma haka kawai malami ya zo yi magana ya kawo adilla da dalilai da ilimi ya yi magana kawai sai ka ce wannan malamin san baka yadda ba jawabin nan da farko yayi dan Allah a ciki ina kalmar ta'addanci ya fito amma a cikin wannan maganan fatuwa yi duk in Najeriya ana iya kashe su a to babu to shikenan duk wanda aka kama a kashe shi dama mun yi yawa a Najeriya duk wanda aka kama a kashe shi ku ji wannan kalmar dama mun yi yawa a Najeriya duk wanda yan kidnapping suka kama su kashe shi babu tunanin wani hanya ne kamata babu tunanin nema wa musulmi mafita amma dai gashi dai fatawar dai tasa ta fi muni ta fito karara tana maganar kawai a kashe mutane a kashe su amma wannan shi yana iko saboda yana da uwa shikenan uwarsa izala ce duk abin da ya ga dama ya faɗa shikenan ba'ukum majrurun wa ba'una ba'ukum tajurru wa ba'una koko ce la tajurru haka za a ce wai fa'ilukum marfu'un wa fa'iluna majrurun wannan san zuciya ne yan uwa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu shine ku faɗi adalci idlu huwa aqrabu lit taqwa wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci idan malami ya bada fatawa akwai fatawar da kowa yana da dama yayi magana yayi dabdalar tadillarsa akwai fatawa misali an yi kwanakin baya fatawa ta shafi POS kowa ya sani malaman izala wannan ya fito yace haramun ne abinda cin arzikin wasu ne wannan ya fito yace halal ne amma kowa ya zo da adillarsa kowa ya zo da adillarsa sai a duba waye mai dalili wanda kaga ya gamsu yayi دام اختلاف أمتي رحمة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك إن الله يسوء شيء كان أصحابنا أكوي رحمة أتكي idan ka ga wannan dalili ne amma sai ka duba wanda ka ga dalilai zahiri aya da hadisi da alkur'ani akwai wanda ke amfani da ruksa akwai wanda ke amfani da azima saka to wanne ne za ka yi amfani da shi sai ka duba masail nawa ne far'iyyat wanda muke da sabani amma ni da ban yi niyyar so na yi magana ba sama gani ne ana ta kumbura mas'alar ana ta juya ta ana ta murmurɗa ta domin mas'alar tun tana kan mas'alar addini sai ta tashi ta kuma mas'alar bangaranci to wannan ne ya mu ba za mu yarda ba idan mas'ala tana kan mas'ala ta wadda kowa na da iko yi magana to ba laifi bane idan har ga malamin ku yi magana kun yi tsiru sun yi tsit wannan malamin ku ya da iko shi ya ta malam ne yayi kuskure to mafi sauki in ka da sabani da farfisa kace kai a fahimtar ka wannan kuskure ne ba laifi bane dama kowa kullu ibnu adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun mafi fitin wanda suke al khata'in sune wanda suke tuba mutumin da zai tuba shikenan to amma ba zai yi kawai shine ni ne magana irin na malamin ka malamin ka magana irin tawa amma tawa ta zamo kafirci tasa kuma ta zama kuskure wannan zalunci ne to daga cikin jawabin da zamu karasa a cigaba da ji shine ga nan jawabin nan da za ku ji yana faɗi shi a malamin na wahabiya bismillah duna malihi fa huwa shahidun duk wanda aka kai saboda dukiyar sa yayi shahada shahidi ne don haka in an ka ce kawo kuɗi ka ce baka ba su ai ba ta kashi in sun kashe ka annabi ce kai shahada in ka kashe su ka samu lada kawa manzo Allah ya kida zalimai kawa kawa Allah ya kida zalimai kun ji wannan man kutala duna dinihi fa huwa shahidun duk wanda aka kai saboda addinin sa ba wai sai wurin jihadi ba ko wa'azin nan ka yi wa'azi wani ba ta yi mai daɗi bai lama ko ya kashe ka akan wa'azin nan da kai ka faɗi gaske matuƙar don Allah ka yi wa'azin nan kuma gaskiya ko faɗi ka yi shahada ba sai fagen ba ba ya yi shahada alƙali ya yi alƙalancin tsakaninsa da Allah ba ta ba wani daɗi ba a kashe shi aka alƙalancin da ya yi shahada duk wanda aka kashe akan wani abu da gaskiya ya yi shahada ina fatar kun fahimta to ka gani haka man kutila duna duna irdihi fa huwa shahidu duk wanda ya tahi cin mutuncinka wajibinka ne in ya kai da asara ka tsara ai yaki ka tsara mutuncinka to wurin kariyar mutuncinka an kashe ka kai shahada akwai mutuncin da ya wuce iyalinka mutum ya zo ya zo cikin gidanka ya ce kwana zai da iyalinka ko ku ta da yi da matarka a wannan ko ina ba ka zo da ita ko ina ka rike in ya so su halbe ka in sun halbe ka su sai da ita kai shahada ka samu direct admission zuwa aljanna amma a kale kasha su dauke mata ka zo ana duka mashin kana kallo me ranar ka rike ka ce ko ina ba a zuwa wannan mata ta ce ko ina ba ku zuwa da ke kuma cikin gida ka buga mata tsawa mutuwa akwai mai rayuwa biyu sannan in ba su kashe ka ba da wama za ka yi amma mutane sun koma wa da kasar 'yan mata gagari mutane su shiga da 'yan bindigogi kila ma ba su da albarnozai da za a yi ciwo da kasar fari sun tashi ba ku ɗaya kudu da sun yi jiwa to yan- yanzu da Allah yan uwa a takaice wannan anan na saka iya jawabin shi wannan magana don Allah yan uwa a saurara a kula da maganar da muka saka na prof da farko wannan maganar tun da ya fara da maganar prof da Allah wanne ne aka gine shi a cikin ilimi amma wanda aka yi da ilimi a minti kaɗan an kawo ayoyi da hadisi an gina jawabi wannan ya zama wata addanci amma wanda aka gine shi babu ilimi shi kuma ya zama ɓarna shi kuma wannan ya zama barna abin da nake so in cikita da shi tukunna abu guda ɗaya ne shi ne a nan sai suka juya maganar sai suka ce maganan nan da prof ya yi tana ishara da maganan ta'addanci yanzu idan har da gaske yin magana akan kuɗin fansa kawai yana ishara ga ta'addanci yan uwa kafin ma maganan prof mu je gwamnan Kaduna fa sai da ya fito kusan kusan kwanaki da dama ya fito yake cewa duk wanda aka kama shi babu ruwansa ba zai biya sisi ba ba cewa yayi a'a ga fannin musulunci a ba zai biya ba sannan duk wanda aka kama ko ɗansa ne shi ne ba zai biya ba saka in an kama mutum wannan ta san masa can duk malaman nan tsit suka yi babu wanda ya fito in damuwarka yau kana kishin wa'inda aka kama ne a lokacin da gwamnati ta yi magana lokacin ya kamata ka ce to ga wanda suke da iko a hannunsu su ya kamata in an kama mutum su je su suke da alhaki su kwato shi amma baka damu da wannan ba ba a yi magana wa gwamna ba sai shi wannan gwamnati ne malamai ne su ba su da ikon su faɗi abin da ya tantanta wannan fa hakkinsa ne ke wuyarsa bai ce ga solution inda zai ɗauka ba bai ce ga mafita ba bai ce komai ba kawai cewa yayi ha- shi ba ruwansa kuma duk wanda ya biya kuɗin fansa in ji gwamnatin ta ce za ta kama shi lokacin ba a ce Allah ya ce ba ba a ce manzon Allah ba yanzu kuma aka samu Allah ya ce annabi ya ce iyakan abin da zaka yi inda gaske kai dan sunna ne kamar wanda yake Kaduna da wanda suke wanda suke garin Kaduna suna da awan su yan sunna ne da wanda suke garin Neza ne da wanda suke garin Ina ne duk wanda suke da awan yan sunna ne ya kamata lokacin da aka ce Allah ya ce ka yi bambami ko lokacin da mutum ya magana babu Allah babu Annabi Muhammad ne ya kamata kai bambami ashe ya kamata yayi lokacin da gwamnati ta yi magana lokacin ne ya kamata a nuna kishi ga addini lokacin ya kamata a nuna kishi ga addini sai a ce to wannan muna kishin mutanenmu da aka kamo a fito da su in kuma aka samu Allah ne ya ce sai a ce to wani hanya ya kamata a bi a nemi mafita in kuma akwai wanda suke da fatawa sabanin wannan su bayar wannan ja'izi ne ja'izi ne ka da iko ko a cikin dariƙa ne mutum yana iya sabani da wani shehinsa akan fatawa kaza da kaza yana da iko in far'iya ce amma ba fatawa ce wacce take maganar asalin tushen qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarara manzon Allah ya magana a ce ba- bai kamata a saba mata ba to abin da zan karasa shi ne da Allah ‘yan uwa a saurara inda gaske wa'innan suna so su yi faɗa ne da ta'addanci kawai daga cewa in an kashe mutum ya yi shahada ya yi jihadi yanzu ko kai ne kake hannu aka riƙe ka kaga za a kashe ka ba za ka ɗan yi wani motsi ba ko da irin motsin tarwaɗa ne to shi kenan idan damuwa suke yi da kalmomin jihadi kalmar cewa an yi ta'addanci an yi mai dan Allah ga wa'azuzzukan da ya kamata su fito yanzu su yi ta wa'azi akan cewa wannan wa'azin ta'addanci ne ga sunan su zo su yi ku duba lokacin da aka bana matsalar fantami dan ta'adda ne dan kaza ne muka yi shiru da bakin mu illa dan abin da ba a rasawa muka kau da kai ga kasa ga me amma muka kau da kai saboda mene akwai matsalar da in mun duba muka ga menene asalin yanda ta fito sai mu kau da kai abu ne wanda muka gani akwai harkar siyasa da wani ya, fahimtar wasu a ciki amma duk da haka hatta wa'inda suke magana a cikin mu ba su yi magana akan zatin fantami ba sai dai magana akan a lalle a fannin tawa- da'awa ta fanni kaza a littafi kaza akwai matsala aka kawo da kai wanda wannan dan siyasa ne matsaloli dirjir take a siyasa amma wannan malami ne professor addini amma shi kuma saboda kai dan dariƙa ne to in mun yi shiru professor a cikin addini an hana shi magana dan dan dariƙa ne ashe ba laifi bane wanda suke makarantu dan an bige su an kakkarya su dan su yan dariƙa ne akan la ilaha illallah yanzu mu duba Bashir Al-Furqan akan fatawar da ya bar akan shika uku amma yan fim aka yi shiru aka dinga kai ruwa rana wannan dai zalan yazo ya ce ya halatta wannan yazo ya ce bai halatta ba duka aka yi shiru ba mu fito mun ce wannan ba mun mai da shi matsala ce kawai far'iyya kuma ijtihadi ne ijtihadin ma ba a tushe bane a farko ne far'iyya ce mukaddari ma wannan a ce fatawa ce ta kuskure in kuskure ne ta kai wani ya fito yana irin wannan kalaman da ake yin ta'addanci cin mutunci hassada keta zagin iyaye akwai wanda ya fito yana zagi inda kaza kazan kazan ka ne kuma alhalin na wani waje a ce daga Kano ka fito kana irin wannan maganganun da kimar ka da rashin mutuncin ka to hassada kar yayi tasiri kar yayi tasiri eh Allah sauki to wannan hassada ce irin su kasu na hassada ce za ta ci su ba za su taba yin shiru ba su dama bakin cikin su shine yaya da ai kanin su Abdul Jabbar an kulle shi saboda yana cin mutuncin manzo Allah yanzu kuma ga professor yana bada fatawa a ƙasa tana tasiri kaza an dauka an saka an dauka an sa to kai kasu na abin da ya kawata kai kai ma bahasi ne prof yake yi ya bayar na ilimi ka fito da bayani na ilimi za a saurare ka amma kar hasara ta cika shi na limamin ƙasa profeso ne shi shi kaza ne kai kuma bakin cikin ka shine ga kaninka yayi ci mutuncin ma'aiki an ki amara mai baya saka ba haka ya kamata kai ba to abin da dan ce shine su wa'incan su kuma wa'incan wanda suke karyar sunnan wani shashasha da ya fito yana maganganu na zagi da cin mutunci to da Allah ga kalmomi in har ta'addanci kake so ka yaka me za ka gaya mana akan wannan kalmar da Allah mu ba mu ce da ta'addancin ba kai tsaye amma in ta'addanci kake so ka yaka me za ka faɗa akan wannan
to a ƙarƙashin wannan jama'a yanzu kun ga gaskiyar magana Allah da yake cewa allazina ukhriju min diyarihim waɗanda aka ba dan sun cancanta a fitar da su ba illa an yaqulu rabbuna Allah sai kare dan sun ce Allah ne ubangijin mu sai Allah ya ce walaula daqullahi an-nas ba'dhum bi ba dan aka samu wasu mutane suna tunkuɗewa wasu zaluncin da aka yi musu ba suwaye masu jihadi su suke kare zaluncin da azzalumai suke jama'a ya ku talakawan najeriya mafita gare ku game da zalunci
man kutila duna ma yi to to- to yanzu ga wannan magana ne na a, albani duk da dai kamar bai fita sosai ba amma dai bari mu saka dai an to a dai ƙarƙashin wannan jama'a tallata da zamu yi nan jihadi ba tatsuniyar baka bace ba gatanan gatanan ku bace sai ya faru a ƙasar nan kana zaune in ka ki bada goyon baya za mu je mu tsogalo in an zo ba za a bambance ba kana sallah muna sallah yawwa jihadi ba tatsuniyar baka bace Allah ya taimake mu wannan saboda haka Allah malami ne daga cikin malaman izala shi yayi magana na ta'addanci amma wannan maganin bai zama ta'addanci ba saboda kawai an kai ruwa rana tsakaninku da wasu 'yan siyasa akan harkar su an shiga musu an musu kutse sun samu dama sun magana wannan maganan fa gashi nan albani ne yake magana akan cewa jihadi da su fito su yi jihadi wallahi duk musulmin da zai je ya tsokano jihadi ba in ba daina amfani da su constitution su sauransu ba ba a saka qur'ani ba da su je su tsokano in ka ki ma da su tsokano maka haka yace kuma in sun tsokano maka ko ka so ko baka so ba sai ka shiga cikin yakin sai ka shiga cikin rikitin in ji albani amma wannan yayi shiru shi wannan ba ta'addanci bane maganarsa kenan za su je su tsokano maka wanda yayi maganganu masu nauyi amma ba ba mu samu saboda bai fita ba sosai bari mu ji wannan ɗaya daga cikin malaman su shi ma
ba shugabanci a Najeriya ba shugabanci ba abin da sauransu shi yasa fancin mu sama da wannan shari'a din mu tsaya ko za a yi yaki ta tsaya Allah wallahi shi ne burin cin tsammanin ka soja zai gyara ba zai gyara ba demokuraɗiyya za ta gyara ba za ta gyara ba me wannan shari'ar da aka kawo sai a tsaya ko za a yi yaƙi sai an gyara shi ne kawai zai gyara amma haka ba abin da zai ko ina sun zama mutane a duniya banda mu ko ina suna jin bil adama ne sun san ya kamata ko ya kake ana kwatanta ya kamata amma banda mu yaki Allah wallahi shi yasa farancin mu sama da wannan shari'a din mu tsaya ko za a yaki ta tsakanin Allah bin Najeriya na rayuwar wannan rashin mutunci ba shugabanci a Najeriya ba shugabanci ba abin da sauransu shi yasa farancin mu sama da wannan shari'a din mu tsaya ko za a yaki ta tsakanin Allah wallahi shi ne goro wancan tsammanin ka soja zai gyara ba zai gyara ba demokuraɗiyya za ta gyara ba za ta gyara ba me wannan shari'ar da aka kawo sai a tsaya ko za a yi yaƙi sai an gyara shi ne kawai zai gyara amma haka ba abin da zai ko ina sun zama mutane a duniya banda mu ko ina suna jin bil adama ne sun san ya kamata ko ya kake ana kwatanta ya kamata amma banda mu
to da Allah ya uwa wannan magana ne wanda malamin su yayi akan cewa tun da dai sun gane cewa yawa kiddisi ne lalle a malaman a malaman ma wannan kiddisi ne amma yace tun da sun gane cewa soja ba zai taba gyarawa ba ma'ana ba zai taba aiki da alkur'ani ba sannan gwamnati ba za ta taba daina amfani da constitution ba wallahi sai sun tashi ko da yaki sai an kawo shari'ar musulunci yanzu wannan ne ya kamata kai maganar jihadi ko kuma wannan ne ya kamata kai maganar ta'addanci a ciki amma da ka ce to yawa maganin da fantani yayi yana cewa a fito a yi yaƙi a yi yaƙi a yi jihadi yanzu kowa kun yadda to ga dan ta'adda ya samu wai prof shi ma ya zama dan ta'adda dan ya ce wanda aka ce shi yayi shahada to yanzu ka yadda dama ce maganin da fantani yayi ta'addanci ne yanzu ne kake so kuma ka dama tun a lokacin ka yadda kake canza maganar mu ba mu shiga wannan matsalar ba mun ban muku kayan ku duniya da ta yi hukunci to amma na karshe da ransa ga nan ban waya mun saka nan a yan uwa suna ganin namban waya za su kira saboda la'alla akwai abin da za mu karu da shi ga nan dai magana na karshe da mu saka wanda ya ishi mai cokali a ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali
za mu fito mu kirki kanmu duk wani wanda baka san wa addinin musulunci zagon kasa a ya muke mu zagorar da samari mu sai a je a yanko kansa kowa ne ne ko ya yi kalmar shahada ya ce shi musulmi ne matukar yana tare da arna wallahi za mu yi umarni a kashe shi idan ya kai mu fito mu mutu mun kai in mun mutu aljanna kai makomar mu insha Allah in mun yi nasara za mu kafa tutar musulunci kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta muku ce kowane tsari abin kasa babu yin da ana cin mutuncin addinin mu ana cin mutuncin yan uwan mu mu zama yan kallo mu zanto yan ban hakuri
da a ji kun iya kinkir mu za mu fito mu kirki kanmu duk wani wanda baka san yana wa addinin musulunci zagon kasa a shirye muke mu zagorar da samari mu sai a je a yanko kansa kowa ne ne ko ya yi kalmar shahada ya ce shi musulmi ne matukar yana tare da arna wallahi za mu yi umarni a kashe shi idan ya kai mu fito mu mutu mun kai in mun mutu aljanna kai makomar mu insha Allah in mun yi nasara za mu kafa tutar musulunci kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah da mulku ce ko kun ji wakiltar mu za mu fito mu wakilci kanmu duk wani wanda baka san yana wa addinin musulunci zagon kasa a shirye muke mu zagorar da samari mu sai a je a yanko kansa kowa ne ne ko ya yi kalmar shahada ya ce shi musulmi ne matukar yana tare da arna wallahi
to yanzu dai da Allah a takaice yan uwa za su yanke hukunci wannan idan kalmar ta'addanci in dai fatawa eka- fatawa wacce take ta istihadi za ta zama ta'addanci to wannan kalaman gunduma gunduma yanzu muka ji dai abin da malaman su suke faɗi wanda na takaita ne saboda ba burin mu wai mu kai hari bane amma wannan kare kai ne ba laifi bane ba kawai idan mutum dan dariƙa ne ba shi da ikon ya faɗi abin da ya so malamin ku yi magana iri ɗaya na sama yi muni yace a kashe yan Najeriya duka ai a kashe duk wanda aka kama tunda ba za a iya kashe yan Najeriya ba dama mun yi yawa kawai shi da yayi magana yayi istinbadi ya fitar da hukunci in kana da iko kana da wani ilimi ka kawo abin da yake sabanin haka akwai wanda suka fito suka yi magana na hankali suka ce eh wanda aka kama yana da iko ya bada kuɗin fansa shi ma dama ya ce eh in kai wannan shi a ganin sa fahimtawarsa bata baka haka ba sai dai in kai wannan ba shi aka zaba maka ba shi a ganinsa shahada aka zaɓa maka sai shi kuma wannan malamin ya ce a'a shi a fahimtarsa shine istikrahi ne a yi amfani da irtikabu a kafin darrain dukkanin dai ma'auni ɗaya ne ma'ana cutarwa ne ba da kuɗin fansa sannan kuma rashin bayarwan cutarwa ne wanda ya duba duban hangensa cewa ba da kuɗin fansa illarsa ya fi wanda ya duba cewa a kashe ran mutum ɗayan illarsa ya fi sai kenan sai ka ɗauki kowanne dai fatawar ɗaya ce kuma ma'aunin ɗaya ne irtikabu a kafin darrain ne duk wanda ya ce na bayar dan ɗan uwana ya yi fatawa ɗaya ma'auni guda ɗaya saka to yanzu insha Allah za mu buɗe waya masu kira su kira insha Allah ga shi nan namba kamar yadda kwa ya gani 09039777640 wanda suka gani sai su kira insha Allah la'alla da mu samu abin da za mu amfana da shi kafin nan nam sai a jona a jona nam to daga cikin dai karin jawabi da muke kai duk wanda kira yanzu za mu ɗauka zuwa nan da ɗan wasu mintuna muna ƙara faɗi shi malamin su ibn taymiyat al-harrani yana cewa a cikin littafin sa al-fatawa al-kubra mujallad na farko shafi na 187 yana cewa az-zari'atu ila al-fasadi yajibu sadduha ko tana kan kullewan wannan abu az-zari'atu ila al-fasadi yajibu sadduha wato zari'a duk wani hanya wanda zai kawo ila al-fasadi zuwa ga barna yajibu sadduha dole a toshe wannan hanyar ko da wannan aikin yana nan halal ne toshe shi dole ne sai an toshe shi yace me dalilin sa idza lam yu'aridha maslahatun rajihatun in dai ba a samu wata maslaha wacce ita ma ta fito kan wannan hanyar tana da karfi ba shi ne muka ce wanda suke da dama suka ce wancan yayi mu'arada ba wannan ba laifi matsala ce wacce take khilafiya sannan far'iyya ijtihadiyya sannan wani haza kana nazarin lazi yubdi ilal fitnati muharraman duk abin da ko kallo ne an ji ibn taymiya in zai kai zuwa ga fitina haramun ne kun san cewa malam ibn taymiya al-harrani da fatawar cewa ka kalli musulmi dan uwanka namiji idan shagir ne mara gemu haramun ne ka kalle shi an tambaye shi me dalilin sai ce dalilin sa shine a wannan musulmin in ka kalle shi zai fitina ma fuskan mata na'am assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa alaikum salam.
Wallahi karam kallawa ya gari ya aiki.
Alhamdulillah.
Ya himma ya program.
Masha Allah muna kai alhamdulillah.
Allah ya saka muku da alkhairi.
Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin.
Amin amin. Ba abin da zan ce cewa ya Allah ya saka da alkhairi.
To mun gode, mun gode. Allah ya saka alkhairi.
Allah ya saka da alheri abin da zan ce dama shi ne kawai Mm.
shi prof ya yi bagana ba da kayayi ba ta ilimi ya yi kuma aya da hadisi ya dawo Eh, na- to raddattan ayan suke yi ko raddattan hadisin suke yi wannan shi wannan dai ba ra'ayin maganan kan sai ya faɗa yayi, ba.
wannan maganan kan yayi Allah ya saka alkhairi. Ya ware. Mm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
karamakallah Eh, wani su- sunan malami daga ina ake kira?
na na jin arabi ne kurai Na malam Zaraddin, na'am.
gogo muna jinjina alasaka da alkhairi To muna godiya, muna godiya.
janiya wallahi a sanar ma yan uwan Allah da yanzu an kammala za mu maida shi audio din mai bukata a bashi ya insha Allah mana muna magana godiya a da tura wannan mashi taimakon. yan uwa za a mai da shi audio da a yada su a WhatsApp insha Allah sai su tara insha Allah eh da group din mu na Telegram insha Allah yanzu da an gama za a same shi to masha Allah masha Allah to za a sanar da yan uwa Allah mun gode Allah saka da alkhairi Eh, to mun gode jazakumullahu khairan Allah
to kamar yadda wannan jawabi magana ne dama kamar yadda muka faɗa matsala ce ijtihadiyya kowa yana da iko da ijtihadi akai babu laifi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum assalam
akaramakallah na'am a dan daga murya wane ne kuma daga ina ke kira assalamu alaikum wancan din ya kitso din alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wane ne daga ina ake kira ana magana da wane alhamdulillah menene ake kitar da kai To, kiran da yana ta yawa ne ga wani ya sake shigowa assalamu alaikum Mun- mun dauka mun ajiyar Assalamu alaikum.
wa alaikum salam waye ne daga ina ke kira
Yawa kana magana da Shafi'u Ibrahim daga garin Gombe.
na masha Allah malam shafi'u muna sauraro
Wa ya kokari ya himma ya program.
masha Allah malam shafi'u alhamdulillah
Yawa to maganar gaskiya from yayi magana ne kamar yadda wancan da ya sauka ya faɗa. Yayi magana ne akan aya da hadisi abin da ya faɗa daidai ne. Su kuma da suke ta fama suna so su kare ta magana da wajen bakin ciki ne da hasada.
eh shi yasa yi hasada ba daɗi mun gode da wannan jawabin da kuke Allah saka alkhairi Eh, Yawa to kiran ya tabbata yawa ne assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam
Malam barka da kokari ya iyali.
barka alhamdulillah
Allah ya saka maku da alkhairi.
Allahumma amin daga ina ake kira
Daga Kaduna Adam Abubakar Babangida.
to mun gode sosai mala adam akwai jawabi ne ko tambaya Eh akwai jawabi da nake so na yi malam.
na'am
Wato malam ni akwai abubuwan da nake fahimta suke faruwa a 'yan kwanakin nan ko kuma in ce 'yan watannin da suka wuce zuwa yanzu.
na'am
A duk lokacin da malam Nadina ina jinka ina jinka
na ce malam ni kam a duk lokacin da wani babban malami zai fito ya yi wani bayani ko ya ba da wata fatawa to sai su ga a ranar ko kuma the following day wani daban ya Allah ta bangaren eh, izala ko ta bangaren ɗarika za a fito ana takin nashi a social media gaskiya ne
wanda ni a fahimta na ba haka ya kamata addini ya kasance ba na'am malamin da duk malamin da ya fito ya bada fatawa idan 'yan uwansa malamai ta kowane bangare suka fahimci fatawan da ya bayar a fahimtan shi a iya fahimtan shi iya abin da ya fahimta kenan so idan akwai gyara a cikin abin da ya a- fatawan da ya bayar me zai hana malaman su tuntube shi ta hanya mafi dacewa domin su su su ainihin ilmantar da al'umma ko kuma su sharing ideas tsakanin wannan malamin da ya bada wannan fatawan da kuma wanda yake fahimtar hakan ba daidai ba ne amma a ce kullum malami ya fito ya ba da fatuwa duka ga wani wanda ma ko kusan kama kafan shi bai yi ba a bangaren ilimi ya fito yana mai rabbi ko kuma ka wannan wannan fahimci jawabin ku afwan malam ku yayi Af- afwan malam ana jina eh ana jinka da ke kira ne suna da yawa Yawa.
daga ka isar da eh malam ayi hakuri ayi ayi hakuri malam da Allah bari dan karasa Daga talatin. na'am malam malam malam ko kuma zaka fahimci wannan malamin shi ya kware ne a bangaren fikihu na'am
an yi mai tambaya akan fikihu ya ba da amsa a iya fahimtar shi da addini na'am da kuma karantarwar magabata to amma sai ka ga wani wanda shi kuma a inda ya kware kila a alkur'ani ne ko kuma a hadisi ya kware to amma sai ya fito kuma yana raddi ga wanda shi ya ba da fatuwa akan fikihu wanda in aka ce dukkaninsu in aka ce su fitar da nassi karara nassi karara da yake magana akan wannan abin da ake magana ba za a ce ga nassi karara ba sai dai a'a fahimtan su a alakanta ta da wata ayan ko kuma wata hadi- wani hadisi wannan jawabin a ka ƙarshe dai
assalamu alaikum
wa alaikum assalam. na malam eh na'am
yawa malam ni abin da nake ba da nake ba wa malamai shawara gaskiyan zance malam bai kamata a ce kai idan ka yi magana yanzu ba wani kawai from norway ya taso yana attacking naka me zai hana ya tuntuɓe ka kai tsaye Wa- wallahi malam wannan shawarin naka ya mana daɗi mun ji daɗi kuma abinda muke mu ma kira kenan kai sannan a sani cewa matsala idan ya zo matsala ce a- a- akwai matsala istihadiyya ko da baka tuntubi malami ba haka kana da damar ka bayyana ra'ayinka ma al'umma kowa ya ci kamar yadda ya bayyana ra'ayinsa amma ta hanyar girmamawa shi yasa muka buga misali haka lokacin da aka zo matsalar POS ai an yi ta kai ruwa rana to amma babba wanda ya aka fito aka ci mutunci saboda malamin izala ne ya fito yayi magana mu ba mu ci mutuncin wani ba saka mun gode da wannan shawari Allah ya saka alkhairi na'am
gaskiyar zance malam bai kamata a ce kai idan kai magana Assalamu yanzu alaikum.
ba wani kawai from nowhere ya taso yana attacking naka Assalamu Me ke alaikum.
hana ya tuntubi ka kai tsaye wallahi malam wannan shawarin naka ya mana daɗi mun mun ɗau kirarsa kuma ya assalamu alaikum
ya zo matsala ce Assalamu alaikum.
akwai ne matsala shahadiyya ko wa alaikum assalam yawa kana Allah kai ka kira muna sauraron wani yasa na dakatar da wasu madoki naka na muna sauraron ka
sauke ya gaji a aiki alhamdulillah wa ke magana
manar ne daga gusau na'am
manar manar ne daga gusau ma masha Allah malam munir muna sauraron ka malam munir
na ji program din da kuka yi na'am
ubangiji Allah ta taimake ku Allah ta azabtunsa Allahumma amin malam munir Allahumma amin sai dai akan hankuri kawai dai da mahaskara ne ba da za su iya sai dai su yi kallo su yi Ta hankuri kawai godiya Allah ya- Allah Allah Allah ya saka alkhairi mun ji daɗi na gaba ya riga ya gaba kuma wallahi ba da za su yi gaskiya ne wallahi wannan gaskiya ne malam munir mun gode sosai malam munir Allah ya saka alkhairi na'am assalamu alaikum
alaikum salam na'am wa ke magana
Hussein ne daga Fatakwa ya ce ma malam Hussein da Fatakwas muna saurara
ya ce muna ganin program yana kyau yana daɗi gaskiya Allah ya saka da alkhairi Allahumma kare amin malam kanki Hussein mun gode sosai da wannan addu'o'in alkhairi mun gode gaskiya ni abin da nake maula abin da nake hangowa sosai cikin wannan al'amurori da ke tafiya guda ɗaya ce zuwa biyu na'am
duk randa malamanmu za su fito su yi magana wanda ya shafi kasa ko wanda ya shafi maslahan al'umma mhm
kamar an zuba wa'yansu karnukan farauta ne suna jiran su ji maganganu da za su fito su ta yayatawa kuma yayatawan za ka fuskanta cikin sharri ba ake yayatawa ba wai cikin alkhairi ko kuma cikin gyara ba eh da zai zama cikin gyara ne ko cikin maslahan al'umma falillahi alhamdu amma cikin sharri ne da neman bata mutum wannan shi ne kaɗai abin da suke kokarin nuna kuma wanda ya nisa a wannan rayuwar bai jin kira gaskiya ne.
wanda ya riga ya tafi ya tafi sai dai su ta hakuri wannan al'amura da suke faruwa su su biyo hanya amma wanda ya riga ya nisa ya yi nisa Mm. wannan jawabin ka da kai a dai dinga gaya musu gaskiya don ba ma ganin wani abu kullum idan malaman mu suka fito suka yi magana sai ga ga cutu wannan ya fito wanda ma yanzu da za ka ɗaura shi akan wannan matsayi da yake ta hasada kama kama sharri da zai dinga biyowa baya kare ma ba ya iya ci ba.
Allah, Wannan mun gode sosai, kawai magana ta mun gode sosai asalamu alaikum mun gode wannan jawabin ka abinda mu ma muke ta kira kenan kuma muna sanar da su cewa wannan zamani ba irin wancan bane da zamu yi shiru muna gani ana cin mutuncin mutane balle manya manyan malamai kowa yayi magana akan janibin su saka lallai dole zamu yi magana insha Allah na'am Assalamu alaikum warahmatullahi wa wabarakatuh.
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ke magana
Kana magana da Muhammad Rabi daga ina eh mutawasila.
daga ina malam Muhammad Rubin
Ina kira ne daga nan Abuja.
na'am na'am masha Allah daga Abuja masha Allah
Insha Allah. Akar makalla abinda nake gani akan wannan bayani. Assalamu alaikum.
muna jin ka muna sauraron ka muna sauraron ka Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
muna sauraron ka to baya jin mu za mu katse shi mu ɗauki wata kira ɗin eh to insha Allah yanzu daga wannan kira bari mu ɗauki kira uku shikenan assalamu alaikum
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
na'am Eh bidan barka da warhaka.
masha Allah daga ina ke kira
daga Borno Maiduguri.
masha Allah alhamdulillah
Sunana Ahmed Liman.
na mala Ahmad Liman
To gaskiya zai yi wannan karatu naka mun ji daɗinsa kuma Allah ya saka ma da alkhairi kuma kamar yadda musamman ku malamai matasan bauchi kuka dage kuke tsara duka duniya ana jin ku kuma wallahi kun zame mana abin alfahari kuma wannan abu da yake faruwa duk mutumin da yake da haske yake karatu ko da kaɗan ne alamari na addini zai gane wa'annan abin da suke yi kwata-kwata ba hanya ce ta daidaita kan al'ummar musulmi ba kawai hanya ce ta iyayya ta ba gaira ba wannan gaskiya domin da da magana da maulana eh, Sheikh, eh, imam Professor ibrahim makar yayi da ta shi wancan na kakwato bello abu sun kaji abun ma ba haɗi amma sun zo ni na- da na fara kallon abun abin yana ban mamaki Eh, rashin to amma hankali ne, rashin daga baya da na eh, na'am Daga- daga baya da na zo na kalla abin sai na ce to ko da yake sun zo sun ɗaura kansu ɗaya ya zama dakin sunna ɗaya ya zama dakin musulunci to to sai sa kawai ka san ba da suna wasa da wa'innan- ƙwaƙwal.
wa'innan- wa'innan yaran ba da Na'am.
su- ba da ma wa'innan yaran ake ba wa'innan yaran ai ana magana ne na fatawa na ilimi wa'innan kuma ai ba fannin su bane Allah ya saka alkhairi Allah ya saka alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah daga ina ake kira
ina kiran ka daga nan aburkos na'am masha Allah wa ke kira
imrana mukutar Mhm.
ya ce Allah ya saka muku da alkhairi akan irin wannan abubuwa da suke fitowa amin malam imran kuna yi muna jin daɗi akan an taba manya-manyan malaman mu kun fito kuma ku nuna wa mutane ga yanda gaskiya take kuma suna nan tabbata akan gaskiyar su
gaskiya ne malam imran mun gode sosai mun gode sosai ba abin da za mu ce muku sai dai mu muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara fahimta lafiya Allah ya ƙara ilimi mai yawa mai amfani Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ba ku
Assalamu alaikum daga ina ke kira. Za mu za mu daga wannan insha Allah kira ɗaya za mu ɗauka. Wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum.
Baka jin mu ne? Mu muna jin ka.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Hello?
Wa assalamu alaikum. Ana na wa alaikum assalam.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Mu muna sauraron ka daga ina ke kira.
Hello, na na kira uh, program din da ake na Sheikh Ado Musa.
Eh na muna saurara. Muna saurara. Wa ke magana?
Yawa, uh, ta- uh, sunana Muhammad Amin daga Kano.
Na'am, masha Allah.
Eh, Masha Allah, uh, gaskiya fi sun dai wannan shirin da sheki yake gabatarwa Allah saka mu da alheri.
Allahumma amin.
Muna jin daɗin.
Allahumma Kuma uh, ɗazu na saurari shirin wani da yake magana wai lalle sai uh, prof ya kusa da wai sai an sai an kawo mai inda aka ce kalmar haram ta ta shigo a cikin wannan hadisin da ya kawo.
subhanallah.
bayan shi da kansa yana cewa annabi ya ce kada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce kada a ba kada ka bashi ma'ana kada ka ba wannan idan mutum ya zo ya haike ma akan eh, dukiyarka to kar ka bashi Gaskiya.
wannan kalmar da annabi ya ce kar a bayar din to in
Assalamu alaikum dan uwa kuma yana magana.
Hello, salamu
Na'am wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam.
alaikum. Salam, kana magana da ya'u ne Ahmad daga Sudan.
Na'am mana yawo Ahmad daga Sudan dan uwa ne yana magana mai ma'ana ga- amma dai alhamdulillah muna sauraron ku.
wallahi mu alhamdulillah za mu ci a kowane lokaci ko kuma ta imani suna ci alhamdulillah kuma mun kara gode ma Allah ala kulli hal yani abubuwan da yake tafiya a motsi al'an abu ne wanda yake kowa da shi, ko kuma mu ce abu a buɗe dai san ƙarin magana sai dai ƙoƙarin kawo magana
Na'am muna a bisa sauraron. ku.
shari'a Mhm.
a yanda abin da yake tafiya kowa ya ji maganar ya san maganar da dakta professor prof dr ibrahim makar ya faɗa abu ne wanda yake bai son ƙarin bayani sai dai neman magana a kai saboda misali ga malam bello ya zo ya kawo nafsul misal yanzu nafsul zaman ya yi magana amma kuma an zo ana so a london ta ji na ji maganan wane ne wanda yake lagos na ji wani tsohon abin na shi da yake ne kuɗaɗe yana nuna wai shi zai iya yarda da na shekaru na ɗari amma ba zai iya na yarda da na shekaru ya ba saboda yana nuna ma'ana kamar yana tare da mutane ne amma ta wani mara yana da wani manufa wanda yake so ya su ya prop mu kuma prop dai abin da ya faɗa ba za mu ce kowa yana yi daidai ba ba wanda baya kuskure amma magana ma ake son bayani Yawwa.
amma mun gode ma Allah Allah ya tsara ilimi Allah ya tsara jagora Allah ya tsara musu karfin Allahumma amin ci gaba da mun abin da gode suke sosai mun gode sosai maganar nan uwa da kasan Sudan da yake yi jawabi ne wanda shi muke so mutane su fahimta ba muna magana bane a matsayin cewa a'a dole abinda Frank faɗa sai an tashi an yadda da shi a'a amma abinda muke nuni shine kowa yana da yanci a matsayinsa na malami ya faɗa abin da ya cancanta balle ko from magana da ya na ilimi ne ya kamata wanda zai magana ya zamo ba sha sha sha ko surku dudu bai magana na yan tasha na wa alaikum salam dan uwa wa ke magana saboda mu mu rufe tambaya wa alaikum salam wa ke magana assalamu alaikum
alaikum salam na'am wa ke magana
yana abdulkadir daga ina yana abdulkadir
na malam abdulkadir muna jin ka daga ina ne
abdulkadir yake magana
to muna sauraron ka muna sauraron ka
Yawon daga nan kado, daga nan kado, kado estate, Abuja.
to mun gode masha Allah muna sauraron ka malam abdulkadir
Na'am, sai wannan alhamdulillah masha Allah mun gode ma prof. Allah ya saka masa da alheri. Kuma dama abinda na so in kara shine game da wanda ya kira yanzu akan fatawan da Sheikh Yabo ya yi ai idan ku simila duk ɗaya ne da wanda professor ya ya faɗa gaskiya ne kuma gaskiya mun ne san cewa ma-
wa alaikum assalam Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Ah, Muhammad Ali ne daga Kano na dawo.
to insha Allah sai dai kai ne Kazu karshe na in fara Allah ya eh, kazu na fara magana sai ta tsinki.
eh akwai wa- wato kiran da yana zuwa da yawa Eh, eh muna sauraron ka Eh, yanzu insha hello?
Allah kai ne kai ne na karshe yawa muna to jin ka.
alhamdulillah. Wallahi ɗazu na ce na ji wani ɗaya daga cikin irin wa'annan yaran ya fito yana bayani yake magana sai an fito mai da kalmar haramci a cikin wannan hadisi.
Na'am.
bayan kuma a duk da cewa ko kullum ilmin alim a harkar ilimi ko aya ko hadisi so so da dama wani lokacin kalma za ta zo zai iya zama ko haramci ko kuma ya zama akasin haka na'am na'am sai abu da ainihin malamai suka bayani akan haka Mm.
to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin yana cewa kada a ba wannan kudin wanda ya zo akan zuciyar ka zai haike maka manzo Allah ya ce kar a bayar to shi sai kuma ka dauki kudin kai ka bayar to kaga duba da wannan abu wasu malaman za su iya duba da wannan abin su ce ka aikata ma haramci kai wasu kuma za su iya sauƙaƙa maka a cikin wannan abin nan kamar yadda shi a ainihin a, maulana shek prof ya kawo bayanin kaga a sardu gariya ne ya kawo shi akan irin abin da za a yi a toshe dukkan wata irin banna kuma in aka duba halin da muke ciki a najeriya a yanzu dai kam a yanzu dai kam babu wata hanya da ta fi da ainihin maulana prof ya yi bayani a halin yanzu a gaskiya babu ita saboda duba da yadda a hukumance muke ta wahala ana ta wahala abin ya ki ya ki ya ci ya cinye eh kuma ana ta fama da wahala eh dan uwa mai albarka ah, kamar yadda kai jawabi dama abinda muke ta hangawa al'umma shine a prof babban jawabinsa magana biyu ne in kowa ya kula abu biyu ne na farko ijtihadi ne na farko kenan
eh na biyu kuma a ijtihadi a babi ne na a saddu zari'a kuma saddu zari'a haramta ba ake yi ko da abin nan Gaskiya ne, mai kyau ne gaskiya ne.
haramta shi ake yi kalmar wani a zo a kawo wani a wai a ce maka ka kawo nassi ai an ta saddu zari'a wanda yake faɗi shine bai san fikihu bane abinda muke so mu tabbatar wa al'umma wannan hadisi da sauransu in ka kula prof din da ya jawabi cewa yayi a babin saddu zari'a yake magana ba wai wannan hadisin bane a dillarsa an fahimce ni gaskiya ne gaskiya ne maganar shi ne mun ɗauko maganar al'imam a shatibi a cikin almuwafaqat yana cewa idan an ce saddu zari'a wa huwa ma yakunu ada'uhu ila al-mafsadati nadiran وهو على أصله من الإذن لأن المسألة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في إكرامها dai bayani da tsayi wanda shi ma ta dai jawabin da ya yi shi ne abin da yake nuno jirarwa kan mafsada to komin can wannan abin akan iya haramta shi idan zai kai ga mafsada duba da abin da na gaya muku na faɗin Allah wala ta subbul ladina yad'una min dunillahi fa subbullah adwan bighairi ilm kaga zagin gumaka da shauransu halal ne qur'ani ya zazzage su waje daban-daban kuma kana karantawa amma sai aka haramta ka je kuma ka zage su saboda saddu zari'a ba wai a asalin sa haramun bane to koda kudin fansa asalin sa halal ne to haramun ne haramun ne a matsayin in an duba saddu zari'a Allah ya taimake mu kuma wani malami mun faɗa suna damar su fito su bada fatawa koda daga dariƙa ne ko daga ina ne amma ba da hanyar cin mutunci da hassada irin yanda wasu yake bayyana ba kamar yanda wanda Kano garin ku yayi abin a cikin hassada da wasu kuma jahilai da suka yi maganganu na rashin ilimi wanda su ba fannin su bane to kaga wannan shine kuskuren da abin yake faruwa mun gode sosai yan uwa muna bada hakuri muna bada hakuri eh akramakullahu kai ne na karshe mun yi magana mun gode mun gode yan uwa da Allah muna bada hakuri a saboda ba kowane kira zamu iya dauka ba wannan ina ga shine karshen kiran mu da muka dauka duk da akwai wanda yayi kira ya kira ya kai sono ba mu samu kira amma muna masu ba da hakuri ga shi ya saki kira assalamu alaikum assalamu alaikum aka dauka lafiyan kai ne na karshe kai ne na karshe aka dauka lafiyan afwan afwan aka dauka lafiyan ya kokarin ku aka dauka lafiyan Allahumma amin daga ina ne
ya himma alhamdulillah daga ina ne
daga Abuja ne aka dauka lafiyan aka da Muhammad Sinimala to masha Allah malam Muhammad muna saurara
to malam gaskiya a mahanga da kuma duba malam ba a malamin mu adalci kuma bai kamata a ce irin haka tana faruwa ba a matsayin shi na ɗalibi kuma wanda yake kinkaho da kuma ji da a matsayin shi ɗalibin ilimi kullum sai a da an taba suna bin manhaji da ahli sunna ahli sunna magabata ba haka suke ba addinin nan ya bamu dama mu lalace mana mu ma mutum adalci ko da ba addinin mu dai da shi ba to amma aka maka Allah sai zuwa rika samu wannan fa an tambaya aka mamala akan ya gayi iya fahimtar sa a wannan masai din ya ga iya fahimtar shi a idan bai fahimta bane ai ya kira shi ko kuma yana da ya san daliban sa wanda suke kusa da malam su tambaye mishi malam idan shi bai da alaka za ta iya kusantar da malam saboda ai karatu ne ai wane ne kake maganar sa
na mata magana ina ce wane ne kake maganar sa
ina magana a kan maulana chef a professor ibrahim matsar eh na'am to a kan abin da shi asirin islam ya masa wai asar islam
hello ina jin ka hello aka makalla eh nace jawabin da muke ba akan maganan wani ne muka saurara ba muna wadahantarwa ne wa'annan ba ai ba maganan ilimi suke ba wa'annan da ka kawo su a matsayin maganan ilimi ana maganan ilimi
na ba sama kaza ai kuskure ne a yi mukarana tsakanin maganganunsu da maganganun da prof yayi yanzu ko mu maganganunmu da muke wa innan an yi mukarana ai an zalunce mu saboda ba dai yi wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba ai a fannin ilimi ba a kawo maganan wayin da ba ilimi su yi ba to Allah ya saka alheri mun gode mun gode mun gode mun gode to wannan shine karshe ƴan uwa kamar yadda muka faɗa kamar yadda muka faɗa.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Malam Ado Musa, Allah ya saka da alheri.
Wa alaikum salam wa ke magana?
Abubakar ne daga lafiya jihar Nasarawa.
Mun gode Malam Abubakar.
Eh, ba mu da abin da za mu ce muku Allah ya taimake ku.
Amin.
Duk abubuwan da ake faɗa wallahi ba komai sai hasada, amman gaskiya abubuwan gaskiya abin ba a daɗi. abin kawai suna yin ne kawai akan son zuciya amma ba wai saboda Allah suke yi ba wannan gaskiya ne gaskiya eh mun gode Allah ya taimake ku Mun gode.
da kuke kuka sa a gaba Allah ya biya ku Allahumma amin mun gode ku ne karshen kira Yawwa, na mun gode Allah saka alkhairi yawa mun gode amin Eh, amin alhamdulillah to ƴan uwa kamar yadda muka sani nan ne karshen isar da sakon mu a muna da sako guda uku da muke so mu bayar na farko sako wa ɗaliban ilimi na biyu kuma sako wa al'umman musulmi na ƙarshe kuma sako wa gwamnati sako na farko da muke so mu isarwa ba ɗaliban ilimi shine lallai a wajibin ɗaliban ilimi su kula da irin abubuwan da ke faruwa a, ya zamo ilimi daban da hayaniya duk wanda suke neman hayaniya a addini yana da kyau ana nesantar su burin mu shine a haɗa kan musulmi ta hanyar da da ya zama ana muhimmanta mutunta ara na malamai kowa yana mutunta ra'ayin dan uwansa wannan shine fatan mu a malaman da suka gabace mu malamai ne na ayimma an yadda cewa malamai ne daga cikin su kamar yadda muka buga misali akwai irin su al-Imam Malik Allah ya kara masa yadda akwai irin su al-Imam Ahmad ibn Hanbal akwai makamantan su daban-daban daban-daban daban wanda dukkanin su wa'annan malamai ne kuma kowa ya sani cewa malaman nan ayimmai ne amma an samu saɓani akan fatawoyinsu wannan yakan ba da fatawa ya saba da na wannan wannan ma ya ba da fatawa ya saba da na wannan amma wannan bai kawo musu saɓani wanda ke kawo shi ƙaƙi tsakanin musulmi ta yadda kai daga mutum ya faɗi magana in bayi tare da ni ko ba ƙungiyar mu ɗaya ba buri na bani dubawa bi gaddin nazar shin abin da ya faɗan nan mai kyau ne abin da ya faɗan nan me mafuskantansa yayi mutabaka da fahimtar sayyidina rasulullahi ya yi mutabaka da fahimtar musulunci ba zan duba wannan ba kawai ni buri na shine in saba da shi da al'ummarsa to yan abin da nake so mu cika shine wajibin mu mu mai da hankalin mu zuwa ga duba yanda zamu hada shiqaq na tsakanin mu matakar zai zamto ba za ka mun adalci ba ni ba zan ma adalci ba matakar zai zama haka mutane su kula lokacin da aka taso da matsalar fantami muna da ikon mu baza mutane sannan mu fito da abubuwan da ke hannun mu tunda mu ne muke tare mun san su mun san littattafan su mun san wa'azuzzukan su muna da iko mu yada amma muka yi gom duk maganganu da muka yi da yan uwa da suka yi sun gine akan mas'alar ta'addanci a cikin littattafai amma ba akan fantami bizzat ba sai da kar ya zama mun tashi akan uslubin addini mun kuma uslubi na hassada ko wani abu makamancin wannan to amma ba daidai bane idan kawai aka ce wannan aqidar mu ba ɗaya ba ko fahimtar mu ba ɗaya ba burin mu sai mun kai shi kasa sai mun bata shi a cikin mutane wannan kuskure ne sannan abu na gaba wannan mun ba da shawari ne ga ɗaliban ilimi a dukkanin musulmi muna kiransu da su haɗa kai a haɗa kai a kuma kan abin kiran Allah da manzon Allah idan mutum yayi abin da ba daidai ba kowane ne da a nuna mai ba daidai ba amma ta hanyar da ya dace kiran mu kuma ga hukuma shine lallai gwamnati hakkin al'umma na kanta dole ta tashi ta yi abin da ya kamace ce ta ta yi amfani da tactics da ilimi na hukumarta ta hanyar kwato dakila hanyar ta'addanci hanya na farko akwai hanyar da naga wasu malamai suna kira shine su kansu wanda suke wannan harkar ta'addancin abin a duba ne in tsera da sata ta dawa da wayani da yawa an ce jahilai ne ba a koyar da su ilimi ba an bar su a jeji wasu fulani ne babu ci gaba babu makarantu babu babu babu saka ya tashi da tunaninsa tunanin dabbobin da ke tare da shi ba a bashi komai na taimako ba saka yau ya tashi ya rasa yadda zai yi ya kama noma an hana gona ya kama shanu an kashe su ya yi kaza an yi kaza to ya kamata su kansu a fara bi a nema musu abin da ya kamata da labi akwai shi a najeriya yanzu an soke shi da yawa sai wajaje kaɗan wasu sassaɗin ma an haramta wa fulani bi to wannan duka abubuwa ne wanda yake haramun ne ya kamata gwamnati ita take da wannan alhaki ta ɗauka ta yi shi na biyu kuma shine a su wanda suke wannan abu na ta'addanci muna kiransu su tsoron Allah wanda suke musulmi nasu su janye wa'inda su kuma suke ba musulmi ba nasu to shikenan muna fatan Allah ya sani su ma musulmista ne wasu wasu su ba su da addini su duba insaniya humanity su janye irin wannan cutar da al'umma ba yanda za mu yi mu zauna a ƙasa da cikin irin wannan ta'addancin in kai ma wani kai ma wani zai manaka sai haka muna kira da babban murya dukkanin musulmi su haɗa kayi sannan kuma ta'addanci muna neman ya kai ƙarshe Allah ya tsare mu da irin wannan ta'addanci kuma muna fatan dai al'umma da su fahimci wannan sako da muke so mu isar tabbas ba babban burin mu ko harafin mu shine mu kai hari ma wasu al'umma ba ko kuma mun zo ne mu ba da kariya kawai wa Professor Ibrahim Magarba a burin mu mun zo ne mu karfafi gaskiya a inda take kuma mu gaya wa al'umma malamai suna da daman kowane firka take su ba da fatawarsu wanda yake wannan fatawar in har da ilimi ne ba laifi bane wannan shine ina ga abin da damu isar kuma Allah ya taimake mu Allah ya sa mun dace sauran karin wasu jawabi yan wadan da ba za su zo su bayar wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode sosai da uwa da suka kira muna ba mu hakuri wanda suka kira ba su ga an samu an dauka ba saboda bayan da zamu a lokaci ɗaya mu amsa kowane kira muna cewa wasalamu alaikum